الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال السبين والطير وكنا فائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعطف بنظر تأتي لنا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أتين إكون الله من داود شي قبدا وأنا كراتي na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to insha Allah za mu tashi daga hadisin da yake cewa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wato lalle Allah ta'ala baya karba daga aiki sai wanda aka yi dan Allah tsantsa wabtu jiya biha wajhu kuma aka nemi yaddar Allah da wannan aiki to mu gyara duk abin da za mu yi mu yi shi domin Allah. An ce za a zo da wasu mutane a ranar alkiyama. Ɗayan ya yi jihadi a wajen jihadi ya mutu filin yaƙi. Ɗayan kuma ya ciyar da dukiya sosai. To dukkan su zo wajen Allah ya ba su lada Allah ya ai ba da ni kuka yi ba kai ka yi dan a ce kai jarumi ne kuma an faɗa. Shi kai ladan ka kenan. Kai kuma ka ba da riya ne. dan a ce kai mai infaki ne kai mai ciyarwa ne shi kenan ku tafi wajen wanda kuka yi domin su su haka muku da abin da kuka za ka mu kiyaye mu yi abin dan Allah saboda Allah ya karɓi abu rawun nasai an abi umamata yace inna min haqqil waladi ala walidihi an yu'allimahu alkitabata wa an yusina ismahu wa an yuzawijahu idza balaga yana daga haƙƙin ɗa akan mahaifinsa farko dai an yi alimar kitabata ya koyar da shi wato ƙur'ani ya koyar da shi rubutu an gane yaronka ya zama ya iya rubutu yaronka ya zama ya iya rubutu ina wannan yaronka ya zama ya iya rubutu sannan ya iya ƙur'ani wannan dole ka koyar da yaro wannan wa ayyusina ismu sannan ka kyautata sunan yaro ka sa masa abdullahi ko abdurrahman ko abdulaziz ko ka sa masa muhammad bello muhammad siraj muhammad muhammad nur duk dai irin wannan sunaye ko sunan ababakar siddiq da sauransu da sunan manyan sahabbai wa ayyu zawijahu idza balaga sannan idan ya balaga ka masa aure rawahu ibn najjar dan najjar ne ya ruwaito mala ya ce a da kenan wato abin da yake faruwa a iyayenmu ne yanzu ba su da kuɗi gaskiya ba su da kuɗi to shi ne da suka sauke wannan farilla a yanzu kai ne kai da kake son aure in mace ne kam har yanzu sun ɗauki ko duk babu za su nema su mata aure duk babu amma namiji kan bara a ce duk babu masa aure shi kawai je ne ma yayi inda shi ya damu yayi da ita kuma wannan da ke ana tsoron za ta iya zuwa da kunshi wata rana to dole sai a yi kokari a mata ko ma da babu mu to shine sai to farillan ta sako to to sun sauke ka ta gande sauke ta idan yanzu da kafin ka samu baban da yayi wa ɗansa aure ba su da yawa yanzu yawanci kawai har kauyen ma yanzu kan yaro ake bashi ya ta fama to kuma wallahi haƙƙi ne a masa in an mansa to an fita daga haƙƙinsa sai shi kuma a tura masa ido ya sauke nashi haƙƙin to shine yace inna min sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dayfihi ila ila babi dari yana daga sunna mutum ya fita da bakonsa zuwa kofar gida idan kai bako kun shiga ciki an dan ci abinci to karka bashi shi kadai ya fito ka dan raka shi wato dan rakiya din nan shi ma sunna ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ji dadi a ransa yana koma koma ba ko mu mu je mu dan kara maka dai dan kara maka dai haka sunna ne wannan yace inna min sharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyama wato yana daga mafiya sharrin mutane masauki a ranar alkiyama ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirra wato mutum ya je wa matarsa ita ma ta je masa sannan ya zo ya ɗaiɗe da sirrinta ya dinga faɗin ga yadda yake saduwa da iyalinsa ga yadda take ga yadda take to wannan haramun ne rawa muslim muslim ne ya rubuta inna Allah ta'ala yuhibbu sahalat talika wato Allah yana son sauki sauki kuma sakakke wato ana son a komai kar ka zama abusan kamtsariya ka zama mai ɗaurewa mai takurewa mai tsanantawa Allah yana son ka zama mai sauki mai saki abubuwa an ce ya kaza kaza kaza ba komai wala ba komai ba komai wallahi ba komai to shikenan kuma ya zama ba komai ina har zuciyarka eh mala magar magala an maka laifi wata a wala na yafi a komai wallahi yana ya wuce ma to shikenan to haka ake so ka zama kuma mai sauƙaƙa a cikin dukkan lamarin rawu shairazi an abi hurairah yace inna allaha yuhibbu rifqa fi amri kulli lalle Allah yana son tausasawa a cikin dukkan lamari rahul bukari sai inna la harrama alaikum uquqal ummahati Allah ya haramta muku wulakanta iyaye mata wa wa'adal banati da binne 'ya'ya mata wa man anwahati da, da hani da kawo sai ba za ka bayar ba kuma kana so a baka wa kariha lakum qila wa qala ya kiye muku kuma kace nace qila wa qala ba a so wa kasaratu su'ali da kuma yawan tambaya wa idaatul mali da kuma tozarta dukiya to duk wannan Allah ya ki mana wannan kuma ya hana mu wannan ya haramta mana wannan Rahul Bukhari wa Muslim an Mugira bin Shu'ba sai inna Allah ta'ala yudni al-mu'mina fa yad'u alayhi kanafahu wa yasturuhu min an-nas wa yuqarriruhu bi dhunubihi fa yaqulu ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza fa yaqulu na'am ya rab hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka qala fa inni qad sartu alayka fi dunya ana agasiru halaka yawmal qiyamah summa yudi kitabu kitabu hasanatihi bi yaminihi manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allah zai kusato da mumini sai Allah ya sanya wato kiyayewarsa da stressa wato mutane ba za su ga wannan mutumin ba eh wato mumini Allah zai kusato da shi ya zama kusa da Allah sai kuma sai Allah ya sanya wani kiyayewa kaman kace katanga haka da ginshiki tsakanin yadda jama'a duk ba san me ake ciki ba tsakanin Allah da wannan bawa sai Allah ya ce ka san zunubi kaza da ka aikata laifi kaza da ka aikata ka san ka aikata ce wallahi Allah na san na aikata ina kayi kaza ka san kayi na yi kaza na san ina kaza ma kayi sai Allah ya lissafa maka laifuffukan gaba ɗaya ka ce wallahi Allah duka na yi har mutum sai ya tabbatar ya halaka ya yi tunanin fa shi ka yanzu ya halaka saboda duk laifukan da ya yi tunanin ko an yafe ko an manta da su to gasu ne yanzu duk an ambata masa cewa an tuna sama duk ya tuna eh lalle yayi to sai Allah ya ce fa inni qasatartuha alayka fid dunya laifukan nan na surta a duniya yadda ka ɓoye ba wanda ya san kana yi sai ni kuma ban tona maka asiri ba wa ana agafiruha laka yoma yau kuma zan gafarta maka wannan zunubi ba wanda ya sani in yafe maka to mai wuda kitaba sanati bi mini to sai a mika masa littafin kyawawan ayyukansa biye mini da hannun damansa fa amal kafir wal munafiq amma kafiri da munafiki makiyin manzon Allah fa yaqul ashhadu sai shaidu su ce wato waɗanda suka tabbatar da ayyukan nasa isa yin aiki mummuna haka ga kowa ya san kana yi ba kyau ga akwai wani malami babba malami ne fa amma ya kulle wa zinagin di a garin nan wallahi abun babu kyawu wallahi jiya jiya ma wani zai same ni abin ba kyau fa mutum ne wanda in an kama sunansa ma ba a bari sunan ya faɗi ƙasa sai an ce radiyallahu anhu Allah a karama kallon amma kuma ya kulle wa sunai gindi abin ba a cewa ko Allah ya tsare mu wannan shine zamewa shi za ku dinga roƙon Allah Allah ya azurta mu da wato samun sabati samun tabbata barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ba ni labari da ke kisa ce wanda take da ban mamaki ya kamata a yi ta wato ya ce min yana zaune a ƙauyensu dama mun san juna sama da shekara ashirin ko ya ce min yana zaune a ƙauyensu shi da iyalinsa cikin wadata da zaman lafiya ya kai lokacin da sai da ya fi ƙarfin miliyan biyu ko fiye da haka yana da gonakansa da abin da ya shafi sa yana kiwatawa da zabbi da 'yan dabbobinsa da zai rufin asirin sosai wallahi kawai matarsa ya ce mai akwai wasu ɗakuna ya gyara a nan gidan nasu sai da ya kashe musu ya kai miliyan biyu To a ƙauye ka kashe wa ɗakuna miliyan biyu ai sun gyaru sosai ya ce kan zai yi aure sai Allah bai yi auren ba ya ce ana nan rana tsakiya sai matarsa ta ce masa ai ta ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma annabi Muhammadu ya ce su tashi su bar wannan garin to su tashi su bar nan garin su tashi su bar wannan garin ni kenan tashi su bar wannan garin wala su tashi su bar wannan garin ta matsa masa ko dai ba ka son annabi Muhammadu ni fa shi ya gaya min fa ya ce mu tashi mu bar wannan gari ana nan ina kai ku yace shi kuma ya zagaya wajen waɗanda ya san malamansa ne ba su shawari suka ce tunda kana samu yadda kake so kar ka bar nan gari kai zaman ka abun ka wannan mata ƙarya take maka yarinya kan ta dage har ta ce ma manzon Allah ma ya sa musu rana sallallahu alaihi wasallam kar a yadda wannan rana ta zo ta ba a tashi an bar angon ba in ba haka ba wani jinya mummuna zai same shi wani ya rasa da zai to shi dai har da haka dai bai daddara ba cikin to me dalilin da zai bar garin yaki ya bar garin ana nan kawai ta zo ta samu wannan wanda nake ce muku lalata mugal din wani dullan kun san shi ba to ta ta same shi ta yi ce masa lalle lalle ga mijinta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi magana amma mijin ya shure magana shi wani irin magana yayi ai ka ji abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na gan shi yace lalle garin da muke ƙauyen da muke mu tashi mu bar wannan ƙauye to kuma na gaya masa yaƙi to yanzu halin da ake ciki annabi ma ya sa mana rana lalle lalle mu tashi a matsayinka na babban malami kaga sai ka yi bincike ka dan ba ta wurdi na an samu wata ɗaliba ta zo ta daga wancan angon gabar ɗin take ce min ai ita tana ganin shi Ibrahim a fili tana kallon shi Tijjani a fili tana ganin waye waye a fili nace mata a fili tace min eh nace mata to bari in baki wata addu'a ce mata ne ta dinga karanta rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kafa 100 da safi 100 da yamma ba ta sake ta ce min wani abu to har maka Allah ga abubuwan da za a koyi shedanu su daina damun mace su daina mata ashkal suna shigo mata cikin sifofin bayan Allah suna cewa su kaza ne su kaza ne wallahi duk bai wannan ba ko sai ce ki kira min shi kenan ki kira shi ya zo shi shi kuma yace yana jin nauyin wannan maɓawan Allah to shi kenan ya ce masa to yanzu kai dai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ga rana ka tashi ka bar garin ba za ka tashi ka bar garin ba da ko ka yi ko ka shirin ce masa to ba wani ba wani abu nan mazan maza ka tattara tattara tattara yace wallahi haka yazo ya kama hanya a garin nan ya tattaro gaba ɗaya ya dawo. Da haka dai matarsa kuma da zaka ba matarsa ba yanzu ta haihu tafi wajen wancan shi malamin ta je ta bai ta je ziyara a tana gaya masa wai yana yana kama hannunta wai yana mata addu'a to abin da ya duka dai ta ce kai amma malama nan kan bayi da kunya in ka ga yadda yake zura min ido yana kallo na daga sama na har ƙasa na ji a karma kallawa Allah dai sabaka to abubuwan da duka ba kyau ba daɗin ji a daɗin ji abubuwa ne munana to kuma sama da shekara kusan ya kusan sha takwas ni ɗin nan wata rana ɗalibai na suka zo su mata fa suka zo su muna karatu da wata yarinya wasila da sadiya kenan suka zo suka same ni muna karatu sai da safe ne da suka mika min hannu malam mu gaisa sai na ce musa mu gaisa hannu da hannu ko suka ce na ce na koyar da ku wannan ne suka ce min a'a na ce to waye koya muku wannan shi kenan malam ba kyau ne nace musu ba kyau sai suka ce to malam ka ci malam wani ne amma su shehu suka kira sa ka fi shehu wani ne sai na ce ban fi shi ba ko ma kusa da shi ban yi ba ita ai shi ma mun je mun gaisa da shi hannu da hannu kuma shi ya miƙa mana hannun mamu kai kai kai kai kai kai wannan zamewa to haka dai abubuwan dai duk ba daɗin ji haka to kuma wannan shaida ne kusan kowa an masa wannan shaida ne to abin ba daɗi to ƙarshe dai dacin wannan gari aka rama kallahu ya ce min tun da ya dawo iya abin da ya dawo da shi shi yake ta kashewa har ta kai ta ƙare masa bayi da yadda zai yi azumin nan dai sai a kai ruwa ba su abin da za su ci ita sai kuma wai manzo Allah ya sake fitowa wannan ajanin fa dan ajani ne ba manzo Allah ba ya sake fitowa ya ce to ga wurji su rike da sun ja tsawon Ramadan din nan suka ja har zuwa ƙarshen Ramadana shikenan su rabu da wannan kunci da suke ciki alaikum salam ni ko sai na shauƙantu in ji waya sunan wuridin sai ce min sunan wuridin shine la haqqul lamisi yace haka suka dinga ja la haqqul lamisu la haqqul lamisu haka har ramadan ya fita to wannan la haqqul lamisu dinnan ba ayan qur'ani ba ba hadisin manzon Allah ba kaga la haqqun kan ba wani wani abu ne fa na shirme ba lamisu to abun duka dai sai ya zama duk shirme ba hadisi ba ba sunan Allah ba ba ayar Qur'ani ba wai kuma a dinga ja haka suka ƙara Ramadan din nan ba su kira sunan Allah ba sai sunan su laƙula yace tsanani kuma sai abin da ya ƙara karuwa Ai dole ai.
yace yanzu ya kai ga kuɗin da duk ya shigo da sunan garin babu taro matar ma kuma ta gudu gidansu
Muguwa ba ta zauna ba.
ta gudu ta ga ba yadda yadda zai yi abinci ma ba yadda za a ci a gudu gidansu. To jiyan fa ya je gidan nasu suna magana da ita ta ce la ni kama yanzu na buga malam ma zan kai masa ziyara sai ce min wallahi ba yi da lafiya kuma ikon Allah a karamakalla muna zaune a jiya a wajen fa sai ga almajirin mutum ya zo wani ɗan amutun mutumin ne malamin ne ɗan amutunsa yadda su muridai suke sallama din nan kenan sai na tambaye shi ya wa- malam wani ne ka je ziyara ne to wala azumin na shi amma baya jin daɗi jikinsa ya yi nauyi haka kaga mangan sai suka haɗu to abin da ya babu kyawu Allah ya rufa mana asiri Allah ya tsare mu na kiyaye mana imanin mu na kiyaye mana imanin mu wannan na gaya mana saboda kaidin mata wanda yawanci masu aljanu a cikin su aljanu ne su dinga fitowa suna ce musu su ne annabi Muhammadu saboda sun leƙa a zuciyar matan abin da suke bukata shine su ga annabi Muhammadu sai su fito su ce musu ne annabi Muhammadu daga nan mace ta dinga furikayoyi na ƙariri da shirme dai duk shekarun baya mun ji wannan abin mun yi tsammani ma gaskiya ne duk abin daga baya aka duk ƙaryare ƙarire ne malam Allah ya sa mu dace Allah ya mana sutura Allah ya mana sutura Allah ya ce mana kuma to shine yace amma kafiri da munafiki to wa'innan sai sai mala'iku wanda dama suna shaida ayyuka din sai su ce ha'ula'il ladina kazabu ala rabbihim wa'innan kan su ne wanda suka yi ƙarya a bisa ubangijinsu ala la'anatullahi ala zalimi saurara tsinuwar Allah ta tabbata akan akan azzalimi su kan wannan sai dai a yi cikin wuta da su Allah ya tsare mu rawahu ibn majah an ibn umar yace inna fil layli la sa'atan wato a dare akwai wani awa layuwa shi rajulun mutum ba zai dace da wannan sa'a ɗin ba wannan awa ɗin ba yas'alullah ta'ala yana roƙon Allah ta'ala khairan wani alkhairi na amrin duniya wal akhirah na lamarin duniya da lahira illa atahu iyahu sai Allah ya bashi wannan abun take wa zalika kullu laylatan wannan kuma a kowane dare وذلك وعارف كده عند التعب ده بقى عندما كل من هنا lailatin نعم kulla lailatin ya ce ليلة كو اه اغانا كون يسرا ليلة كو to ka san me nace a duba wani littafi ita kullu in ta sa sunan da yake bayan ta kasara take masa ba kullu shay'in ba kullu shay'in halikun illa wajha an gane ita kullu in dai kullu ta zo ta to in dai suna ne ya zo bayan ta ya da in suna yana taurin kayi ne kan mabani ne to shike an ba haka ba to za ta matsa kasar to shi sa da ce kulla aka ce lailatan sai na ji karatun wani iri shi sa in ji to akwai wani bugun daban a duba to shi shi sa amfanin karatun na hau kenan Eh, in ba a yi wasalin ba ma za ka in an yi wasalin ma za ka iya gyarawa to shi ne to shi ne ina ne ba akwai biro da haimu jarawa ne yanzu ɗanka ya zo ya duba da ce amalan ya karanta wannan baba ya karanta wannan wasu shi ne in dai ka ga gyara to sai ka gyara in ɗanka ya zo wata ya tsaga littafin sai ce zai baba ya duba littafin rawahu muslim an jabir shi inna la yuhibbu idza amila ahadukum amala an yutqidahu Allah yana so idan ɗayan ku ya aikata aiki to ya kyautata aikin wato duk wani abu za ka ci ribansa ne cikin kyautata shi dai zan ta kai ko sana'a ce ko me kai masa rikonsa kai na kashi baka da wani riba a kansa kuma ko a duniya ko a lahira to amma in za ka yi abun to ka yi shi kawai ji shehu tijjani ce za kun tafi sai in fa kun fi in dai ka kasance a cikin lamari to ka zama da gaske kake cikinsa ba da wasa ba to shi ne yace inna la yuhibbu idza amila ahadukum amala an yushki da huna mun yi wannan yace inni lastu asta'milu ahadan hatta usharidahu lala yake cewa ba zan dauki wani aiki ba har sai na yi sharadi da shi rahu delin gelin ne wato inna la ta'ala ya ajabu min min min sa'ilin yas'alu ghayra aljanna wato Allah yana mamakin mai roƙo da yake roƙon wani abin da ba aljanna ba Allahu akbar wa min mudin da kuma mai bayarwa da yake bayarwa ba don Allah ba, da kuma wamin muta awizin da mai neman tsari ya ta'awwazu da yake neman tsari min gairin nari ba da wuta ba. Rawar Kadibu, Alibi Umar, wato mai duk mai roƙo inda ya san aljanna, wala ba zai riƙe abin da ba aljanna ba. Mai bayarwa kuma inda ya san Allah ba zai bayar ba don Allah ba. Haka nan mai neman tsari inda ya san wuta. to ba zai ba zai nemi tsari da wani abun wanda ba wuta ba da safen nan ko da rana ina ba wa yan uwa abin nan wato labarin wuta wuta ta ta ta, ta jahannama sai muka kawo misali da wannan wutan namu ma a shehu ibrahim ne ya faɗa a cikin wato a cikin tafsirinsa na ya ci tafsir yake faɗin wato wuta yayin da Allah tabaraka ta'ala yayi annabi Adam wato ma'ana ya sauko da shi daga aljanna zuwa wannan duniya sai ya ce wa Jibrilu Adam fa zai buƙaci wuta saboda abin da zai dafa ya ci to da aka ɗauki wuta a kai masa sai na Jibrilu ya zo jahannama sai ya ɗauki wuta to da ya ɗauke ta ‘yar kaɗan ba kaɗan a cikin kashi saba'in sai ya ɗauka. To wannan kashi ɗayan bai yiwo duniya da shi ba, sai da ya tafi da shi manya-manyan teku na duniya. Ya je ya din- sai ya danna wannan wutan a cikin ruwa, ya ɗago ta ya ƙara ya danna ya ɗago ta, sai da ya haka sau saba'in. Duk a rage mata zafi ba, bayan ya yi haka sau saba'in. ya kamo hanya ya zo duniya da ita. Da ya zo duniya, da ya ajiye ta a ban ƙasar nan, sai da ta ƙona duk abin da yake bayan wannan duniya. Na ciyayi da bishiyu da mai duk ya ƙona. Kuma wuta ta yi tsalle ta nutse cikin ƙasa. Ta koma can ta samu waccan asalin nata. Ma'ana ba zai yiwu ta zauna a wannan duniyan ba. Nan fa ya bi ta ya ɗauko ta tunda ita kan ai ta ɗan yi sanyi tunda ya abin nan. ya wanke ta a can sannan ya bi ta ya ɗauko ta ya tafi wannan tekuna ɗin ya dinga wawwanke ta ya dinga zuba mata ruwa ya dinga wawwanke ta nan kan ba a san ma iyaka ba har ta yi yadda za mu iya amfani da ita ya kawo mana ita wannan duniya ake amfani da ita to yanzu ta wannan ɗin ma ka duba yanzu ne ya canja maka sifa yanzu nan fa ya canja maka sifa yanzu nan ma ta kashe mutum to ina ko wacce ta asalin wanda ita ba sa mata ba sa ta ko ruwa ko kaɗan ba Allah ya tsare mu ba abun ba ba kyau ba ba kyau mu kiyaye wuta Allah ya kiyaye mu to shine yace inna Allah ta'ala ya qulu ana salisu sharri salisu sharikaini ma lan yakun ahaduhuma sahibu Allah ta'ala yana cewa ni ne na ukun wanda suka yi tarayya mutum biyu suka yi tarayya don yin kasuwanci suka yi tarayya don yin wasu harkoki na masu amfani na rayuwar duniya to ni ne na ukunsu ma'ana ina taimakonsu matuƙar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba ya ce fa idza khanahu idan ya ha'inci abokin harkar nasa karajitu min bainihima sai in fita daga tsakaninsu karajitu min bainihima sai in Biro ne fita ne wala.
in fita daga tsakaninsu نعم شيني راه ال- راه أبو داود عن أبي هريرة yace inna la la yu'azzibu bi dam'il aini Allah baya azaba da wato hawaye na ido zuban hawaye to Allah baya azaba da wannan wala yuhzinil qalbi sannan baya azaba da bakin cikin zuciya an maka rasuwa sai kana ta kuka amma kukan da hawaye kake to wannan ba za a yi azaba da wannan ba sannan sai kuma bakin ciki ya same ka to ayo dole ranka ya bace to wannan ma ba kuma walakin yu'azzibu bi hadha sai dai yana azaba ne da wannan qala wa ashara ila lisanihi nuni zuwa ga harshen sa sallallahu alaihi wasallam au ya raham ko kuma ya rahama da dai harshen kuma ke in an zo ana Allah ji kansa Allah gafarta masa to kaga na rahama Allah zai mala'iku suna amin amin idan kuma an zo ana mun shiga uku mun lalace ga shi kenan mala'iku suna amin amin nan an shiga uku Allah da ana kururuwa kai kuma can ana maka azaba da wannan ihun da suke maka wai su a hakan masu yankan yawanci mata munafuka sun fi wannan Ya ba wai na ce mata duka munafukai ba ce wato ma- munafukan mata su ce a to tun da gidanta ba ta yi kukan ba sai ta zo kofar gidan mutuwa da wayo wayo to ka duba ba. shi munafurci ne ai ki gama shi daga cikin gida ki share hawayen ki sai ki zo ki zo gidan mutuwa kuma ki to babu da a jahiliya ake amma yanzu abun ya dawo sai to shine manzo Allah yake cewa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi mamaci ana masa azaba da kukan mutanensa gare shi amma irin wannan kuka na kururuwa din rawu jama'a jama'a ne su karwato inna Allah ta'ala ya kulu Allah ta'ala yana cewa idza akastu karimatai abdi idan na riki wato idanuwan bawa na fi duniya a duniya wato ya zama kaho ne Allah yana faɗi lam yakul lahu indi jaza'un illa janna bai da sakamako a waje na in ba aljanna ba wanda ya wato ya zanto makaho ne sannan ya haƙuri da yanayin sa makanta har ya rasu to bai da sakamako in ba aljanna ba إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله wato lalle Allah ta'ala ya haramta ya haramta wuta wanda yace la ilaha illallah yana neman yaddar Allah da wannan fadin Rahul Bukhari wa Muslim inna Allah ta'ala ya qul ya qul Allah ta'ala ya qul yana cewa yawwa akwai yau ko to wannan ai kiyamatin kai suka san ya kula yana faɗi yawan kiyamata ran alkiyama ainal mutahabbuna li jalali ina masu soyayya dan ni al-yawma uzilluhum yau zan sa su a inuwa wanda babu wata inuwa sai inuwa ta al-yawma uzilluhum fi zilli zan inuwantar da su a ƙarƙashin inuwa ta goma la zilla illa zilli rana ne wanda ba wata inuwa su inuwa ta rawu muslim an abi hurairah ce inna allah ta'ala ya kulu ana ma'a abdi ma zakarani Allah yana cewa ina tare da bawa na matukar ya ambace ni wata harakat bi shafatahu kuma labbansa suka motsa saboda ni to ina tare da shi ma'ana zan taimake shi rawahu Ahmad an Abi Hurairah yace inna Allah ta'ala ya kulu inna abdan sahahtu lahu jismahu Allah yana cewa lalle bawa idan na bashi lafiyan jikinsa wa wasatu alaihi fi ma'ishatihi kuma na yalwata a gare shi a wato cikin rayuwarsa yamdi alaihi kamsa da awami amma shekara biyar su shuɗe la ya fidu ilayya bai je gare ni ba kai la maharumin wannan an haramta masa alkhairi da yawa to wannan wanda suke da dukiya suke da halin zuwa hajji ko umra to sannan mutum ya bari shekara biyar a jere bai je wato wannan an haramta masa alkhairi da yawa rawahu ibn hibbana an abi sa'id Allah ya samu dace. Allah ya mana jagoranci. Allah ya ƙara mana son Allah da sun maza. Amin salli ala. Sai na Muhammad Ali Fati. Wani kawai ka cikin lima. Sabakana tsirai kira kira ajiyar tsirai kan mustaqim ala. هذه قدر امتع العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.
Inda, masu kai shi.